الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 24 ga watan rabiul awwal shekara ta 1441 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da girin daidai ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya idan ba manta ba a littafin mu na ahkamul jana'iz wa bid'uha mun je a darasi na sana na sha biyu sam na sha uku sam ta shi darasi na sha uku ke inda muka tsaya a babi na goma ma ne ce gasulul mai ba za ka ce gusulu ba in ka ce gusulu ya zama kuma wanka ke an gane ku wanke mamu yawwa gaslul mayyit wanke mamaci mala yace to matsala ta 28 fa idza mata al mayyit idan mamaci ya mutu wajaba ala qa'ifatin min an nas wajibi ne dangane da wata tawaga daga cikin mutane a samu tawaga daga cikin mutane an yi ba da ruhi la gasli di gaggawo wanke amma mubadaratu dangane da abin da ya shafi gaggautawa kuwa faƙar da baka dalilu ha fil fasl al-thani dalilin da ya gabata a fasali na uku a matsala ta ja bakwai faka takin layi na ha wannan yin da aka yi daga abaja da hawa sai ce sabha sannan kuma shafi na ashirin da uku wa ma wujubul gusli amma wajabcin wanka kuma al-ghusl abin da yake nuna cewa wato wajibi ne a yi masa wanka fa li amri sallallahu alaihi wa sallam bi saboda annabi alaihi salatu wasallam ya yi umarni a wanke mamaci shi dai ma hadisi ba hadisi dai ba ba shi ne shi dai ma hadisi ba hadisi dai talba sai fara yadda al-awwal na farko ittiluhu bima'in wa sidri abubuwan da ake bukata shine annaba ne da zai plan yayi umarni cewa a wanke mamaki da ruwa da ganyen magariya ganyen magariya yana da tasiri mai yawa in kana karanta da daban malaman rukiya za su gaya ma abu shiru ba wani ganye mai tasiri sosai da sosai da ganyen magariya shi za a ga har suke ba da misali cewa ko mutum kana ya ja to sai ya wanko koma da shi kuma babu bishiyar da ko su kan da shekaru ba za dabdala a kan irin magana shi sa wanda ga cikin malaman ruku ya yake cewa watakila ma shi ne dalilin da ya sa ake amfani da shi wajen jefa ɗalin ce saboda da kankinsa da yanayinsa shi ganyen aljanu ba sa ba sa saboda haka yana da tasiri mai yawa banda tamzi da yake yi kamar yadda za mu biya nan gaba wa qad mazalat ruhu bi tamami lafazin da ya shuɗe da cikakken lafazin wa taqribuhu da kuma yadda aka fitar da shi fil maqalatil mushari ilayha a matsalar da aka yi nuni a kan a fakara da kake layi da wato da shafi na 22 abu na biyu dalili na biyu shine kaulu sallallahu alaihi wasallam ibnati zainab radiyallahu anha dangane da wato maganar Esther Zainab Allah ya kara mata yadda inda Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa in kinna ha salata ku wanke ta sau uku ba ana nufin kowace gaba uku ba za mu ji nan gaba a wanke ta sau uku au hamsan ko sau biyar au saba'an ko sau bakwai au aksara min zalik ko fiye da haka sannan yace alhadith hadisi ne dogo za mu ji nan gaba وياتي بتمامه وتقريبه في المساله التاليه يكي ما زي زوما تكسا بتقريبين ذا المساله تاع من زوا مساله تاع 29 ويراعى في قتله الامور العاديه تو a kula da wata al'amura masu zuwa dangane da wanki wajen wanke mamaci a kula da waɗannan abubuwa daidai a awwalan abu na farko gasluhu talatan fa aktaru ala ma yara alqa'imuna ala gasli a wanke shi ka uku ko sama da uku a bisa gwargwaron yadda wanda suke tsaye wajen wanke shi suka gani misali in aka samu labiyayi mutane waɗanda suke da shigogin da za a faɗa yanzu a gaba dangane da wanda mamaye su za su ga yiwuwar a ƙara ko a rage yau ni za ka gaya ma alama ya rinka imu da alaƙarsu ne a wata abin da masu tsayawa a kan wanke shi suka gani yadda shawara ta kaya cewa a ƙara ko kar a ƙara don wani za a gan an wanke shi yana da datti sosai a jikinsa wani kuma dama wata sana'a da yake mai ya jima bai wanka ba to duk akwai waɗannan yanayi da za a duba wajen wanke mamaye amma dai abin lura shi ne a yi wato wuce yayin wanka ikram odd number taniyan an ta kuna daga salatu witra shike wanke wanda zama mara uku ba a yi daya daga kan uku yake mara uku biyar bakwai tara sha daya misali odd number talikan na uku an yi kurana ma a ba bi hasilu a cikin wankan agwama a cikin wannan sakin wankan a sa ganyen magariya shine zikirin da muka faɗa aw ma yakumu makamahu ko abin da zai zama makwabin sa fitan zikiri wajen tsaftacewa kamar da muka faɗi fa'ida ganyen magariya wajen gyara ciki da kuma aljanu ba na son bishiyar kanta to kuma yana in ka murza da haka mutum ya samu ɗanyen da gani kai kulla za ka yana kumfa to mazaunin sabulu ne za a iya amfani da sabulu maimakon ganyen magariya a wanka na biyu wanda za mu zo yi bayanin wakan a dukkuli sai ce kalkushinan kalkushinan kamar kanwa ita ce alkushinan wasu sabu da kuma sabulu su ne makwafin in ba za a yi amfani da ganyen magajiya ba za a yi amfani da kanwa ko sabulu kuma sabulu ba yake ba wani bai ta gaba ba ne ko ne za a ga magabata mutum yana iya ajiye ganyen magajiya da sabulu ya ce ya mutu a wanda yake da wannan su suna yi saboda suna jin mutuwar za ta iya zuwa ko ne da likabar za ga mafi yawanci magabata tana da likabar nan sai ce turaji an na hudu an yi kula da ma a kai gaslihi min hajjai'un min al-dini amma karshen wanka ko da guda nawa za a yi rasu na karshen an sa wato wani abu na tarare shi ma ba wai da ba wuce dauka zai a samu tarare ba da daɗi a cikin turaren gawa mai mugun arha mara daɗi wai shi ne turaren gawa ba haka wani magabata mai tsada suke samu mai kancin gaske wani ma wanda yake sawa a duniya sai ce in ya mutu shi za a sama saboda ai mala'iku suna son kamshin yayin da za su zo da rairayin mutum su samu wannan kamshin saboda haka yadda wato ba ba na son wari suna son kai to sai mutum ya sa an yi mai kyau to shi ma a kula da wannan wal kafur aula amma da kafur shi yabi kafur saboda shi kafur yana da jiwa nasa fawaidin fa'idodi da yawa da suke bada idan aka sa yawanci za ka ga duk mutum ya kan jima da kwarin sa na yi amfani da kafur kabitan na biyar na kudu da fa'iri wa gaslu hadihi da warware kido da wanke shi da kyau ai za ka ba wai iya mata kawai ba har maza a kowanne suna yin kido kamar bararoli ko wasu guraren gaji za ga wasu mazan suna kido su al'adar ce ne kido ko wasu fulani a wani guraren za ga ana tunke kai to dan an zo bayan ya mutu a warware shi kina a warware shi tsaf duk da cewa za ka ga wasu ba sa yi amma a cikin wato musamman mazabar anabila cewa dole sai ka warware shi sai an warware shi kuma suka ce duk kankan da sa ina zauna an yi daure-daure jamar wani su sai ce sadisan na shida tasiri ko sha'ari bayan an warware a taji in mutum yana da gemu mai yawa a taji masa shi har gemu a tattaje shi sosai kuwa a taji kai shi ba su sai ce tabi'an na bakwai ja'aluhu talatan zafa'ira lil ma'ad idan mace ce bayan an gama banda shi namijin an warware an tashi shi kenan amma an mace ce bayan an gama an tashi an warware to a mai da shi kuma wato a yi mata lallabe guda uku eh a duka an gane ko kamar yadda suke zuwa kalba a yi mata wannan kalbar guda uku wanda za mu zo mu biya ake yi da ita ba wa in ka'uwa kalba a jefa shi bayan ta kaga wannan da larabawa ake ke ko a jefa shi baya sai shi irin saminan na takwas albada ubi mayaminihi idan za a fara yin mutum wanka a fara da bangaren da dama wa mawazi alwudu'i min da guraren alwala dama alwala yake fare bayan an yi sarki za mu zo mu je a yi shafi'an na tara an yadda walla gasilar na kare rijal wanda za su kunce labarin wanke na mujeran su mazaje mata ba sa wanke maza maza ba sa wanke ba in ba wasu wurare da za mu je ba dan a wani kauye wani mutum ya je wanke wata mata a ga wannan kwaba ce sosai da sosai saboda haka babu wal'unta wato annisa'u illa masutuniya kama ya fi bayan wal unzan nisa mata su wanke mata illa masutuniya sai abin da aka kikanci kama ya fi bayanu kamar da bayanin zai to wayan na abubuwan da ya gaya ma kaf zai kuma kawo ma dalilai wa dalilu ala hadhihi umuri hadithu ummi adiya dalili akan wannan al'amuran hadithu ummu adiya ummu adiya kaga larabawa suna da yanayin juna irin da ba a hausa ma ya akwai kyauta ko to uwar kyauta wai ita ce umu adiya abin da mutum ba wani ne ce yana sa a namiji kyauta yana sa mu a ce wa namiji kyauta a ce wa namiji mai kyauta to umu adiya saboda kyautar da ita umu adiya رضي الله تعالى عنها قالت تتي دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يا شيخ غرمو wa nahnu nabdilu nadahu zainab lokacin muna wanke yadda zainab fa qala ya annabi ce inna ha salata annabi ce wanke ta da uku aw khamsa ko biyar aw sab'an ko bakwai aw akthara min zalik ko sama da haka in ra'aytun na zalik in kun ga yiwuwar haka shine muka faɗa ko za ku duba yiwuwar tsarawa bima'in wasiri da ruwa da ganyen magarya qalat umma aliya ta ce kullu sai ne wujran ya rasulullah wujri zaki wankan ki zan duba ra qala na'am sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce eh amma wa ja'alna bil akhirati kafura amma da kace ku sanya kafur aw shay abin kafur ko da abu da yake makofin kafur a mashara ne shi ne ya duwa da Allah yawwa fa ila barakunna idan kun gama fa adinna ni ku sanata la hawla wala quwwata wa akwai yuru da yawa da walayen da kuma ku ga wai idan kun gama wanka annabi yake ku ga ya mu bayan sun gama ku ga ya wa annabi alaihi salatu wasalam dan yanzu to bara mu ji me ya faru yace falamma faradna adannahu kuma a iya tafi da muka gama wanke ta sai muka sanar da shi fa alqadi da yana haƙwa sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce wato ya je ho mana kwarjan nan da ya ba mu zanin ta fa kala to a kasa za ku yi lamba yake aiki zara kwarjan nan sa kala ibn al-asir wal asl fil hasm ma aqid al-izar asalin al-haqu shine gurin tsaurawa wannan kashin da ake nan gurin da ake daura da inda kake sa wannan wannan kashi da gurin shi ne alhaƙu jam'in sa ahqun jam'u illa da jam'u tafsir kenan ko kuma ahqa jam'in ne thumma summiya bi hal izaru lil mujawara sai aka sanya wa warjalli sunan da saboda wato kawai ba ko kaka ne yake da gurin ba wuce ma yana irin wannan kamar da wani malami ya taba gaya wannan yake asalin tar'uri yadda ai wani kamfani ne suka yi aiki a wurin telhood sai ba wani yi telhood kawai ya wuta to saboda me lil mujawara saboda kawai shi kenan ba dai ka gane ba bane in bayi ko tun da dai ka gane shi kenan shi kuma yare da ba abin da ake so a gani ko na taɓa ba ku misali a bakin bayan wani irin masu karnukan motar da masu kira mutane na zumai one people one people wani a karan bada dan dan turan jeru ne wata kai one person za ka ci kace malam tun da ka gane shiga tabbas shi ne kawai ai tun da dai ka gane shi shiga to wannan shi to sai yace annabi da yace fa qala da yace al-innaha kaga shi ma al-innaha kalmar a sanya mata tufafi ya zama mai saboda guje ba kwakwaka da a sha'aru gashi ƙasiki ke da shi da shi'a a gani ƙasiki da kusan ya mata shi ya zama ƙasikin da a shirna ha iyawu da ani izaro ku daura mata shi ya zama kwandon nan da a ce ma dama wajen da kabari ana yi musu za mu zo musu nan gaba ana yi musu juma kwandon da tana za mu iza قالت تجي ومكناها ثلاثة قرون an gane ko sannan wato a muka kasa shi gida uku shi gashi gashin da muka karkata shi gida uku wa bi riwayatin nan qatnahu thumma gasallahu a wata riwaya take muka warware shi sannan muka wanke shi wa gabbarna sha'raha thalathata aslatin sannan muka wato kirce kanta uku mai faru uku gida uku aka sa amma kowanne sai shi ma dauke ke da kallo uku shine duk wanda yake da da ya tsara da na taba gwada wani wanda da za ka ni gida uku za ka saka shi sai kai sai kai lallaba da shi lallaba suke cewa a dan yi karba haka ba wai da za a yi na ado ba shikenan a jami to saboda haka kaga shine zai ga ma yaya aka yi mata sai dai karnai ha daga nan sai a yi kawun guna guda biyu abin nufi guda biyu a nan baya wani abu ya ya kuma guda ɗaya a gaba ka za a raba gashi gida uku ke da nan gurin da in kana da yarinya ta fara girma za ka ana yin gida in dai ta gashi da ya fara fitowa za ka wata suna son yin wannan sai ga an yi mata to irin wannan kina ake yin mata inda yawa sai a sako shi in in larabawa ne in yan garin nan ne ka kyale ka yadda yake to sai yace sai ce kamar ya wa nasu alƙaina ha kalba a ce mata ke shi bayan kala ta ce wa kala da na sai annabi ya ce da mu ibda ana bi mayami ne na ku fara da damar ta wa mawadi a rubuɗi ne a da guraren alwalanta kaga a nan abubuwa guda uku za mu koya da farko albarkar da suka samu dangane da da tufafin annabi alaihi salatu wasalam shine aka ce ana samun albarka ne in kai ma dan albarka ne shi ne zaka samu amma ba da haka in ba haka ba ko ti babu wala a sa ba albarka ba za ta same ka sai aka ce kamar a debi taki ne a je a zuba a yanzu ko shuka ba za ta fito ba abin da zai ba don ba shuka ba ba da wani guri wanda baya karɓar wannan ai kaga mutarin da suka kawo shine ai ma'aikun wato Abdullahi bin Abdullahi bin Jalil ai gaba ɗaya tufafin aka ɗauka aka ji aka lullube shi amma ya ta sauka kuma a taba da Allah da bayan kwana biyu ya saka mutum da ke maka addu'a amma Allah ya barka da ni cewa wala tusalli ala ahadin minhum ma ta abada saboda ba dan albarka ba shine shugaban munafikai na duniya shi Abdullahi dan Salul to to da haka shi ne aka ce albarka tana bin in dan albarka ne kai in kuma ba dan albarka bane to kudi yadda za a yi sai dai a yi yawwa to kaga wannan shi abu na farko sana abu na biyu idan an tashi yin wankan duk wannan abubuwan da ya kawo shine za a yi amfani da ruwa kusan ka iya cewa in ma abokin da ya aka kawo to abin da ake bukata shine kashi na farko idan an tashi musamman yanayi ne da sanyi to a dan zuba ruwa amma wannan yanayi ne za a kashe ruwa to sai a zamu a farin bokiti ne bi sai a zamu wata robar a zuba sai a ɗauri duk da za mu ji hadisin da za mu biya can gaba zai bayani sai a bashi da shirki kansa wando ɗan gajeri haka ko kuma a samun zani daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa idan daga jeren wando kaga shi kenan haka ba a tuɓe mutum gaba ɗayansa a yi wanka ba a yi saboda haka duk yadda idan yana da rai ba zai bari a tsarayin da wani ya mutu ba a kiyaye alfarmarsa saboda haka sai a sami hand glove ba a wanke mutum da hannu tsirara ba a taɓa mutum idan aka samu wannan wato tsimma ko kuma ita wannan zaben hannun a hannun hagu an fahimta da kyau ku to sai a rika zuba ruwan ta gabansa a yi matsayin bawani wani da ba haya ya mutu lokacin da ya zo rasuwa ya yi ba haya sai a yi matsayin bayan gida idan amai da gudawa ya ko abin da ya kama da haka a ɗan dandan da suke ko in ya yi kwanan su a ɗan tattaba suke za da yi za a ga magabata suna ɗorawa mutum idan zai kwanan su sai a ɗora maka sakani dan dabbobi kenan ko dan bebe a dan zuwa yake kadan a kai sai a dora ba a cikin gidan ta ciki ya kumbura irin wannan ne ba gaba kin tsaki da dare zai kwanan jizo da safi na an zo wanka sai a ga yayi wani jaka ko ya yunkura ko ya dutsa sai wai biyar ke wai ta dawo ba ta dawo to irin wannan matsalolin an fahimta da kyau to idan aka yi wannan an magance wannan matsala to bayan an riga ma wannan sarkin wannan idan wato tsumman da aka sa ya faɗi sai a cire ayar sai a maida wani yanzu abin da ake bukata wanda za a yi wankan a guri tare da jito sai ya je baka a fara yi masa alwala alwalan nan kuma tana da yanayi da ake wa wato yadda mutum yake yi yana raye ko ɗaiɗai ko biyu ko uku biyar da aka yayi kun ga yanzu mun gama tarbiyya ko mun cire abin mun sa wani sai a yi ma alwala wajen yin alwala wajen kurkurar baki ya zarto an kula domin shi ba dawo da ruwan ne ba kawai aka dan za a gefen baki zai dawo da shi shi ke aka kuma aka bani imani a yi mace kakkiya alwala bayan an yi wannan za a iya zaunar da shi a kan wani mazauni za kuma a iya wani sakwanci da wanda za su rika juya ma shi kada aiwatar ko wani yana zubo ma ruwa kana cuta shi to bayan an yi wannan alwala tsaf yanzu abin da ake bukata sai kuma a wanke kanka in aka ce kai shi ne tun daga gashi har wuya gaba ɗaya a wanki idan an wanke shi ga uku ko ina ana cikin da kunnensa da cikin hanci bayan an gama wannan kuma sai a zo a wanke malin cikin da dama nan ne ka a kwance shi za a ta juya mai ka wanke tsaf da na wanke malin jikin sa na hagu ragowar ruwan wanke gaba ɗaya jikin an yi ɗaya wannan shi ne guda uku da nan ne yake faɗa da an yi ɗaya na biyu ruwan da za a ga shi ma mai wannan yanayi mai ɗan ɗin sai a zuba wannan ganyen magariya in ba shi ake bukata ba ko kuma babu shi sai a sa sabulu yadda ake wa jariri wanda haka za a wani a jariri ai ba a sa soso to sai a sa sabulu a rika tuda a jikin wanke tsaf shi ba wani rancen abu waje kai saman kai ko kasa a a wanke shi gaba ɗaya jikinsa tsaf bayan an gama wannan ya fita to sai a kawo ruwa na uku ruwa na uku shine za a sa kafur ko turare idan aka tashi ma a irin wankan da aka yi na wannan sabulin ba sabulu biyu yanzu wanke gida ya ɗau da wannan bayan an gama guda uku kenan ko idan kun ga yayi muku fare imani ya fita idan ana ganin bai fita ba to sai a ƙara biyu na biyu da na uku na farko an tafi kenan domin shine wanda yake da nau'in wato yanayin wankan jaraba an gama shi idan an ga guda biyar din bai wuce a ƙara biyun nan biyu duk ƙarin da annabi ya ce a yi wannan biyun saman ake ƙara an fahimta sabulu da turare ko kuma ganyen magariya da kawo to shi ne da in aka yi wannan sai a dawo da jijiya ajiye shi a inda babu wannan ya tsane bayan ya tsane don an gama wanka ba wannan shi ne ba wani abu a cikin wani sabo an gama wanke mabanci shi za ka ce haƙƙi ne kowa ya ya iya domin za ka ga mun karanta hadisin musulai dan da rabu zuwa ta dauko a wani da wani ta dawo ta jin tsayi da zaman da kafai wannan shi ne cikin rufin asiri ke an gama gangawa to kaga nan ba annabi alaihi salatu wasallam ummu atiya wata gaba sai da zo ga mata ga yadda zai amma mu a kasar Hausa in ta duba kawai ne koma wannan gawa kuma ba ta iya ba saboda ba mu yi haka ake yi a kasar Hausa kawai tunda tsohuwa ce wani ta take wanke gawa kuma wallahi ba koya ba da kai shine illa ai shine illa ai shine illa to ka kamata yayi irin wannan yana da matukar muhimmanci misali tunda wasu na da wato kan irin wannan abubuwan ya je nuna a jiki nuna musu ga abin da sunna ta koyar tunda ku ba za ku yi ba amma nan matsala ce da ya kamata a ce kowa ya iya kuma kowa matsala ta taso zai iya yi in ba haka ba za ka bari a yi wa mahaifinka ko mahaifiyarka ko wata ƴarka ko wani za ka haifar al'ada shi kenan kuma wurin da ya kamata a a taimaka masa kyakkyawar tafiya sai a yi masa al'ada kawai shi ba wuce ba ruwan akan al'ada ce ku bata zai yi al'ada kawai yadda yake saboda haka wannan shi na ya mana haka ba ka jimin cewa yanayin wankan janaba ba sai ruwa ya ratsa cikin gari hatta a ruwa min haɓar sharata ko? eh ba matsala a tsanye cikin ba da dawo ba komai eh to wannan shi ne alaikun salam babu ba wani abu da ake faɗa yayin wanki babu kawai dai a wanke shi a doron sunna shine abu da yake bukata an gane ko yawa illa iyaka ka san in za a yi alwala annabi alaihi salatu wasallam ya koyar cewa za a ce bismillah kamar shi ne zai wannan zaka faɗa akwai a tare da wani bukari bukari ya fitar a mujallabi na uku hadisi mai lamba ta tasa'in da tara ko shafi na tasa'in da tara zuwa na ɗari da bakwai musulun ma a mujallabi na uku shafi na arba'in da bakwai zuwa da takwas abu dawud mujallabi na biyu shafi na sittin zuwa na sittin da ɗaya imamu nasa'i mujallabi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da shida zuwa na ɗari biyu da sittin da bakwai tirmidhi a mujallabi na biyu shafi na ɗari da talatin zuwa ɗari da talatin da ɗaya ibnu maja a mujallabi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da biyar ibnu jarud da al-muntaka shi kuma hadisi mai lamba ta ɗari biyu da hamsin da takwas da dalali dari biyu da hamsin da ta imam ahmad mujalladi na biyar shafi na a musulun nata tamanin da hudu zuwa na tamanin da biyar da kuma wato arba ɗari hudu da bakwai zuwa ɗari hudu da takwas wa ƙala tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahihun hadisi ne mai kyau kuma inganta wal amalu ala hada inda ahli yace ana aiki da wannan a gurin ma abota ilimi wal ruwayatu saniya lil bukari wan nasai amma ruwaya ta biyu ta zo ne daga imamu bukari da imamu nasai wa ziyaratul ula li muslim dadi na farko ga ruwa ga imamu muslim ko wanda mun ja bayani cewa idan kaga bracket din nan mun faɗa akwai ke fara akwai mara fara ko duk mun yi wannan bayanin a farko saboda haka yake ziyara da waye kun san da wanne sai ce wasaniya lahu ta biyun mata ta ce ciwa الضمير يعود الى اقرب مذكور هو مسلم والبخاري والبخاري وابي داود والنسائي والثالث ذلك النسائي تأكو قوة النسائي وللشيخين معنا أما بخاري ده مسلم سنة ده معنى وهذا سنة رواية ما سنة ده وانا حديثه معنى إذن ذاته والرابعة للبخاري وابي داود تأكو قوة البخاري سيد أبو داود والخامس له سد بيرما تاسد ولمسلم والنسائي وابن ماجه واحمد اكثر مسلم ده نسائي ده ابن ماجه ده امام احمد والثالثة للشيخين واحمد اما تجدا كبخاري ده مسلم ده امام احمد والسابعة للبخاري وابي داود والنسائي واحمد تبقى كما تا ابو داود دي تبخاري ده ابو داود ده نسائي ده امام احمد والاخيرة للجميع تأتي قوة يا رويتنا عاجلا تقوم أن يقتل بفرقة أو أنت ممتدة جلسن shi ne bayanin da na yanzu auna awaha ko makamancin haka ta ta tasiri karkashin wani abu da zai lullube shi da jismi da zai lullube jikinsa ba da tajiriri bayan an tuɓe tajiriri ne su yayi bayan an tuɓe masa kayansa kulle ha gaba ɗaya fa innahu amma ba za a karɓi rikin sa ba duk wanda yanayin da za a yi amma an tashi tuɓe kayan a lullube shi da barko a saka masa kuma ba tare da an karɓi rikin sa ba fa innahu kadhalika domin hakan ne kana al'amalu ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam haka aka aka tanzara ai wajarwa zamanin annabi alaihi salatu wasallam kama yidu hadithu aisha radiyallahu anha kamar da hadisin aisha zai fa'idantar da mu haka yace lamma aradu gaslan nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka yi nufin wanke annabi alaihi salatu wasallam kalu ji suka ce wallahi ma na dai wanda za su yanke suka ce wallahi ba mu sani ba ko san ya kawo mana zuwa yi kwatin mina tare ko wanda suka wanke annabi alaihi salatu wasallam in ka bai ana ta tattaunawa an jaridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min tiyari shi za mu cire wa annabi alaihi salatu wasalam tufafin sa kuwa kamalu jawlid mautana kawai da wuce cike ku cire wa mamata kayan su suna ta tattaunawa am nasiluhu alaihi thiyabu ko kuma wanke shi zami da tufafin sa a jikin sa an yi zabani wasu na ta gani ana ta tattauna balan makalabu yayin da suke zabani alƙallahu alaihim an-nawba sai Allah ya jefa musu bacci kawai gaba ɗaya bacci ya kama su hatta ma minhum rajulun illa wa zakaruhu fi sanin babu ɗaya da cikin su ba dai sai da wato abata ta kwanta a kan kirjin sa saboda bacci abaci yayi ni da jira kowa haba ta ka ko kan kirjin sa ba wai yake ne sama sama ba sun ba kallama hun mukallimu kawai sai suka ji wata murya wani ne magana yayi magana da su min nahiyatul bayt a gefen gidan kawai sai suka ji an ci da su wato la ya duru da margo ban san waye ba cewa an tilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyahu sai suka ji wata murya kawai an ce ku wanke annabi alaihi salatu wasallam da kayan sa a jikin sa suka ji wata murya fa qamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan da kowa je farka kuma sun ji muryar fagarsa duhu suka wanke shi da tufafinsa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi kamisuhu da tufafinsa a cikinsa ya subu da ma a fawqa al-kabi suna zuba ruwa akan tufafin haka aka wanke shi wa yadlukuna hu bil kabi suna cikin da jikinsa da rigar duna aidihi ta bayan hannunsu wato riga tana da kankanin hannunsu da jikinsa wa kana ta aisha ta kula na aisha tana cewa ta kasance tana cewa lawi ta kubalta min amri man ta dubar wallahi da za a dawo min da gaba ta koma baya ko baya ta dawo gaba tace ma ga talahu illa ya dawo ba za ku ga kowa ya wanke mutum ba mu za mu ji inda da gaba za ta dawo baya domin zan ta wata duniya ya bar duniya shekara ta sha takwas sai da za a dawo mana da baya ta dawo gaba wallahi ba za mu ga kowa ya wanke annaba mu matan sa mu za mu wanke wannan yana nuna ma halaccin mace ta wanke ba mace ta kamar da zai zo nan gaba mu ji a karajahu abu dawud abu dawud ya fitar a mujallabi na biyu shafi na sittin fagunan jaro filmin daga mujallabi shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai wal hakim mujallabi na uku shafi na hamsin da tara zuwa da sittin wa zahahu ala shaidu muslim sannan aka inganta hadisin akan sharadin muslim wal bayhaqi imam al bayhaqi a mujalladi na uku jabi na 387 wa dayalisi abu dawud da dayalisi bibi ne akwai sadi sai akwai dayalisi sai ji kuma lamba ta hadisi ne lamba ta wato 1530 wa ahmad ahmad mujalladi na shida 267 sanadi sahihi warawa ibnu maja ibnu maja mujalladi na dai jabi na 446 minhu da gare shi kaulu aisha fi akhirih fadana na aisha a karshe law istaqbal rawahu ibnu hibban fi sahihi ibnu hibban ya rawaito a sahihi na da hadisi mai lamba ta 2156 hadi ajara na sha daya wa yustatna mimma zikra fi raji'an al-muqim amma ana ma istisna'i kebanci dangane da abin da aka ambata a na hudun nan cewa banda al-muhri wanda ya haraba da aikin hajji la ya yi tadibu ko ga ya ce a sa tarari a bayanin mu na hudu to shi wanda yake ba haraba da aikin hajji baya halatta a sanya masa tarari ka tun da yake alwaji mun biya wannan gaba to baya halatta a sa wani ya masa tarari ne kawai da ibn hadithin nabi sabaqat al-isharatu ilayhi qariba saboda bada annabi alaihi salatu wasallam hadisin da wato gudanarwa akan ta gabata nuni a kansa kai ya gabata cewa kun ga ya Allah alaihi salatu wasallam ya ce la tuhallidu kar ku sanya mata rari wanda ya mutu yana ne yana aikin haji wa bi riwayatin la tudayibu wata riwaya kar ku sanya mata rari da dai fa innahu yub'athu yawmal qiyamati munadiyan domin za ta ji ranar kiyama yana labbaik Allahumma labbaik an muka ce idan ka gani a harami an so da gawa in dai ta bai aiki haji sai za ka ga kansa a buɗe ba a rufa kansa ana gane wa sun da wurin dan gaban wajen harami saboda za ga dan gaban wani guri inda limamai suke hawa ta nan ake ta shigewa da gawa wani a wani domin kowace sallah za a yi da sallar gawa duk sallah za a gawa duk sallah ai sallar gawa in kana son ka more da ita sai ka je maka duk sai dai baka san yi kawai dan za ga wani zai zai da shi amma duk an kana ji a gidan da sallah an je a yi tawo to gawa za a wani kuma lokacin har za ka ga suna gaya ma cewa adadin su misali a ce ba hada jariye ko a ce ba uwa ce da nan za a gaya ba tallagawa kawai ta yi wajen samun lada abin da ya shafuwa na to wannan shi ne a kare da wuce kayan wa gairu ma ka ta kama ta kaddawa ku kai da mutum sun fitar da hadisin da wasu su ma kamar yadda ya gabata a shafi na 22 zuwa 23 in ka duba kuma za ka ga fejin ne sani an kara na sha biyu wa yusatna aidan bima warada fi tafi'an azwajan amma abu magana da aka yi masal abubuwa abubuwan da ake wa mamaci a na tara sai ce ba ana jeban da mata da miji amma fa inna huwa yuzu li kulli minhuma an yatawalla ghasl al-akhar domin ya halatta ga kowanne ya ji wani lamarin wanke dan uwansa mutum ya ga ya iyalin da yake cikin riga da mutuwa ce zan wanke ni ma an riga da mutuwa ce wanke ya halatta illa dalila yau yau na da aminu domin ba dalilin da yake halatta ba za a haka ba wal aslu al-zawaj adali shine halatta wala fiye ma wa huwa mu'ayyadun bi hadithai musamman ba yana karfafuwa da hadithai guda biyu na farko ana aisha radiyallahu anha qalat ana aisha ce law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ga qala nabi sallallahu alaihi wasallam ghayra musayyid da za a dawo mun da baya da dawo gaba ba wanda zai wanke annabi alaihi salatu wasallam in ba iyalin sa matarsa qala al-bayhaqi wato bayaki yace fa talahafat ala zalika ai kaman nan shi ne talahafa sai dai burin haka ita da rayuwa me yasa kai buri to zai bada sai ce wala talahafu illa ala ma yaji ba yadda za a yi buri wala talahafu illa ala ma yaji ba za a yi buri ba in ba abin da ya halatta ba saboda haka tunda ya halatta yasa kai burin haka kullu sai nake wal jawazu huwa qawl al-imam ahmad halatti shine fadin imam ahmad ibn hanbal kama rawahu abu daud fi madaini kamar yadda abu daud ya rawaito a cikin madaini nasa shafi na wato 149 akhrajahu ibn majah wa rawahu abu daud wa ghairihi bi ahli hadithi al-mutaqaddim qariban fi ghazl an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gabata nan nan kusa wajen bayanin wanki annabi alaihi salatu wasallam na biyu anha aidan daga nan aisha har yau ga al-sadiq فجاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازتي بالبقيع kace wata rana annabi ya dawo daga janaza a baki'a makabartar baki'a wa ana ajibu suda'an sira kace lokacin ina fama da ciwon kai kaga makabar makabartar baki'a ai tana nan ban san me za a ce arewa za a ce ko kudu da masallaci annabi alaihi salam me za a kira da alaji gabas ko to tana gabashin yawa to tana gabashin ke nan haka da ka fito za ka gani sun sa ke sai dai ka leka ba za sun kulle yanzu ba shiga sai wani lokaci bayan lokaci suna buɗewa suna buɗewa amma yawanci za ga ba kodi ne zan kar a mai da mutum gurin kai gurin ki sai shi ke rubewa kawai za ka yi amma da aka yi katanga gajeruwa sai kuma aka yi ta karkura yadda za ka iya lekawa to su ma har su kan su ja dawo ko su su ba ka gaba ɗaya sai aka kewaye ka su ma sai dai ka leka kuma ba za ka je ka tare da kawarwura da gidan nika babu za a gaya ma dukkan suna a kwakwanta a gurin amma babu wani abu da za ka gani na babu duk wannan ja dawo ko suna kuma ga masu dawa a gurin da ka zo zaka wani abu zai a inda ne ya koyi cewa yana yi kaza yi kaza yi kaza yi in ba ka jin larabci wani ya zo ya fassara ba suna nan aiki ke nan da'iman da ka zo zaka wani abu da sun gani na ce a haram na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an a baka tari in kana da tambaya kai cewa ta gaya ma asali ai ga gurin ba da akan yi da hadisa nan dawo da zuwa za ta yi duk a gurin zuwa sun da gaba daya da ka san ko da kan zuwa su za ka zo gurin in kana da tambaya su ba bayanan cikin su matasa ne wasu sun manyanta masu karatu haka ajiye a gurin duk tambayar da kai wani za a ji ka tambayi tarihin sa in sun sani su gaya ba to a yi kaza da kaza a in kuma bayani kake idan kana so a gaya ba ina ne wai gurin da jawal da roman dutsen maharban nan zai ce ma ni ne guri da ranar can gurin don aka yi daga sadar za ka gurin dogara ne zo da haka wannan kuma su gaya ba ga abubuwan da ake an zo ga wanda in kana so ka samu lada ka yi goyi da annabi alaihi salatu wasallam da wannan zai in kuma ga wannan bayar da ke da ka kane imani a ba za su bari ba ta wani suna nan a gurin aiki kuma shi za ka duk da arzai ke din akwai dan guri haka kuma da suke kaiwa su komo ba za su bari ba in dai kan kai to ba su ganka ba amma in dai sun gani to za su hana al'amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar suna nan a makka suna bari duka wayannan masu da'awa za ka suna yawan da iraniya idan za a yi sallah za ka su da yawa suna koro mata su koma baya su koma cikin mata can a can a gabar jimban mu wani cewa ya tashi wani kuma wannan ya ce dai za ki kafa bambalin su ki gama faɗa yana tsaye zai ce dai sai ki koma saboda wata na cikin tawabi za a tana sallah tana ganin cewa da wahala ki yi gonan to duka sai kin gama abin da ya ce sai ki je ki koma abin da za ki yi wasu kamar su da ke zama wallahi kyale ga su gama abin da ka koma to saboda haka akwai wannan idan an zo cewa ga abin da za a yi annabi alaihi salatu wasallam ya da daga wasiya wa ana ajidu da an jira da illa ba ba da ciwon kai a kaina wa aqul ina jawara atawo wai kaina tana faɗa wannan fa kana da ni bal ana wara atawo bar wannan da ni ne zan ce wai kaina ma zan rake lauki fi kabri fa ga tasbi ne zai dame ki da zaki mutu kazina a ce ni wato ki muke kafin ni in wanke ki wa kafan cikin sa miki da kafan in masallai to alayhi sannan ne miki sallah wa da ban ciki idan ne miki duk wannan abubuwan me da mu annabi alayhi salatu wasallam inda din ni zan miki wayannan me da mu babu a karajahu ahmad to kaga wannan hujjar da cewa wato ya halatta miji wanda ba ta yi shine dalilin da ai أخرجه أحمد مجلد من كتاب الدليل الجنة والدارمي إمام الدارمي مجلد من كتابنا الجنة بوك ثلاثين بوك يقول هذا سفر وابن ماجه مجلد من كتابنا شريف لنا الوحيدة بوك وأبوي على دين النبي wato misali na dubu hudu da dari biyar da saba'in da tara abu ne ta mutum shi ma ya kawo a mujalladin da na biyu shafi na ɗari uku da sittin da da ɗaya ke bula bula wannan wato mataba'a ne bugun mataba'ar unguwa ko gari kaza shi ne bula ko sunan guri an gane ko to kamar da ya zaki da ku da yaro ko za ka ga ba ko guri kaza sai ce wanda ra ko ne aka dara ku da jiki ma shafi na dari da tasa'in da biyu wanda ya fi imamu zai haƙi mujallaji na uku shafi na dari uku da tasa'in da shida wa fi indahum jami'a ya ce ya zuwa garin su gaba ɗayan su yake cewa a ɗan nauka indahum da muhammadu bin isaac wa kada an ana gaba ɗayan su ce muhammadu bin isaac ya yi ana ana وعن ألو عن سعيد an karanta me yasa ake sukar wannan al'ada ga wanda ba suka saurari daular da muka aka maimaita me yasa za ku iya tunawa saboda ba ta Allah ta tadili to wannan illa da ko mu an anu mudallisi idan yayi an ana ba a ba sai dai yace an ba a ko hajjatan ko sabil amma in dai an ana zai kwani yawa in dai mudallisi ne an ana su hadisin da bai sha ba sai illa ce in da baka da baka ai dai mudallisi sunan da mudallisi kaga a wani malami al-Baghdadi ya wani tafi wai kitabul mudallisi dan karamin littafi ne haka amma dai ka kawo sunan sai ga ba wani ce wani mudallisi ne saboda kala kala kala wani ma ya ce mudallisi ne saboda shi za ga malama hadisi haka ce suke kamar kai da a kasuwa kana da yara duk za ka haddace mu da zai yara to irin haka ne ba da mudallin ya karka ba shi kaya sai ya tabo na ko to shi ne to kuma irin wannan ne yasa da gobe duk sun haddace to idan mudallin ya ana ana ba a karba hadisin da zai yi kwarai kuwa to sai ce illa fi ruwaya ta abi ala sai dai cikin ruwaya rabu ya ala wa bune jam da yune jam ba kadin zara abin tare kaliko abin da ya zo hadisin ya fito saboda wannan ruwaya shi ya fito da abin karara wanda mata da hadisin sai hadisin ya tabbata ba dan wannan da ya zo da ruwaya abu ya ala ba da hadisin ba zai sha ba illa ta bangaren da ne kawai walhamdulillah yake ko ya tabbata ga Allah ala anna al-hafiz ibn hajar qad zakara fi talqin ibn hajar ya ambata a cikin talqizul hadith littafin da da sani yawa aikin wanda za ku ga masa aiki a wajen mujalladi shida zuwa bakwai sai ce talqizul hadith mujalladi na biyar shafi kuma wahala yake sai kaga babu ji anan a tallan kasashen laraba ma an ce neman da suke sosai da sai dai kuma za ka iya samun kamar tabkori ana iya samun tabkori amma littafin ya yi kyau kwarai da gaske aikin da malami sai ce an na huta ba a huta lihu bin kaisan inda ahmad wannan tari cewa salih ibn kaisan a wajen wato ya yi mal mutaba a ruwayar ahmad da nasai kuntu sai nake inda ahmad a wajen imamu ahmad mujallabi na shirin shafi na 144 lakin laysa fihi tasrihu bil gadri sai dai alaka bai fito da kararar cewa za a yi wankan ba faturaji a ruwayatin da ta yi fala'allahu fiha sai ce ka koma ruwayan da ta yi watakila za ka samu a ciki fa inni lamar alhadisa fi sunanihi as-sugra kace domin ni ban ga hadisin a sunan subura ba kaji mala albani da amana ta karanta yace shi an ce za a gaishe a sunan subura yace amma shi da yake kare gani wala allahu fil kubra wata kila yana cikin kubra sunan kun san asali imamu da zai ai sunan kubra yayi ina ji mujalladi in ban manta ba bakwai ko takwas ko abin da ya kama da goma sha biyu shi sarkin garin kaliba da lokacin da ya kira shi ya ce duk abin da ka sa a wannan littafin ingantattu ne sai ce gaskiya ba duka ne ya ce to ka ware mana ingantattun to shi ne sunan suba an bayyana da kyau to shi ne a subura da sai ware yawwa sai ya ce to tun ba ra'ayi wa bidiyo fatil ashraf ya ce amma da na koma in ji imamul albani da na koma tufatul ashraf wani littafi ne shi kuma tattara kutubun dindaye gaba ɗaya sai yi su ga hadisi na gaba ɗaya yi da gaba ɗaya kai ita amma da ya koma nan ya ga hadisi amma dai ba ga yanin da aka yi cewa yana can baya mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari hudu da tamanin da biyu ma'azuwun alwafa min al-kubra yace ana daga hadisin ma har zuwa sunan al-kubra din yace a can ya gani an yi azawin da zuwa wato alkuba salisu ashara na goma sha uku kuwa an yi tawalla gaslahu man kana arafa bi sunnatil gasi kaga ya ce ga wanda ya ce wanka tu idan ka gaba za ka yi ba ko wani yanayi zai hana ka yi ko ka iya to wanda za ku sa su jibinci lamarin wankan ya zanto matsana ne dangane da sunnar wanka ba gada suka yi ba kawai ba su baya kawai yanzu ake ganin tun da tsoho ya mai yi wankan dawa ba a'a ba haka ba ne ya iya ya zanto wanda za su jimci lamarin su iya lafiya ma ila kana min ahlihi wa qaribihi musamman wanda ya ji wankan ya zanto iyalan da ne ko kuma makusanta an fi san haka iyalai ko makusanta saboda akwai wasu gabobi da ba a so su fito kamar yadda za mu karanta nan gaba لأن الذين تولوا قتله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا domin wanda suka tsinci wanke annabi alaihi salatu wasallam duk kasance kamar yadda muka ambata cewa makusanta ne faqad qala ali radiyallahu anhu domin sai na Allah ya kara masa yadda yana cewa ga sallu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na wanke annabi alaihi salatu wasallam fa ja'altu anzuru ma yakunu min al-mayyit yake ne ta duba an ga lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya bar duniya za mu ga irin yanayi da mamata suke wato shiga mu gani a tare da shi wala mara sai ne ji duk wannan yanayin da mamata ba mu ga komai ba wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan yace annabi alaihi salatu wasallam kanki yake lokacin da yake raye bayan ya bar duniya ba kanki kai ka ce zaka kira sunan sai auta sallallahu alaihi wasallam ai kun ga lokacin da yana wuka ya shigo shi ma ya kai bayan ya dodo daga gurin amaryarsa gona kan gefen gari ya zo ya ana ta abubuwa zuwa annabi ya duniya da ya zo yana zuwa ya shige ɗakin da rayu yana zuwa ya buɗe shi da ya buɗe shi ya tsugun na ya tafi ba ce ya ce duk da hanyar wa mai yadda yadda dan da kana ya raye kan shi kake bayan ka bar duniya ba kan shi kai a kare da wuri ibn majah mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai wal hakim mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da biyu wal bai haƙi shi ma bai haƙi haka mujalladi na uku shafi na ɗari uku da tamanin da takwas wa isnaduhu sahihun kama qala al-busiri isnadin sa ingantacce ne kamar da busiri ya faɗa ba mai alburda ba yawan muka zo ta gabar busiri mai hadisi ta ci mai zuwa sai mu ji waye busiri fi zawai ne game da ya faɗa a cikin zawai an gane ku yawa sannan kaf in ya sa kaf yana nufin waraka shine kaf din nan a waraka ta tasa'in da biyu mujalladi na ɗaya jabi na waraka ta tasa'in da biyu وقال الحاكم سيئون على شرط الشيخين امام الحاكم يجي سيئين ne a musajar din bukari da muslim sai yake wata akabahu zahabi bi kauli amma idan aka ce wani yayi wa wani ta'qibi ne ya biyo bayan wato rubutun ka yayi ba wasu editing yayi wasu gyare gyare to ya biyo bayan da cewa kullu sai nace bihin idahu yanzu ya akwai in idahi a hadisin to da ke tuno baitin makaduri din ya yayi ne sai wa ma udiba lil nabi marfu'u wa ma li tabi'in duk da cewa yana da kashe kashe ko hadisi makaduri yana da so da haka shi wai zo nake tunda abin yanzu dan da mutumin sa rika tuno muku mutsalau yawa to dai dai kuntu sai nace wa hada min ma la wajha lahu wannan ba shi da wata fuska da da za a kalla ba innal haditha li riwayati ma'mar an az-zuhri domin hadisin ya zo ne da daga riwayatin ma'mar daga imam az-zuhri an sa'id bin al-musayyib an ali daga sa'id bin al-musayyib kuma daga sayyidina ali wa hada sanadun muttasilun ma'rufun kaji ko yace wannan sanadi ne muttasilun wanda yake ma'arufun wa hadisi isnadi mutasili ko shine wanda ya kai zuwa ga wa annabi alayhi salatu wasalam shine mutasili ma'arufun ruwayatu ba'dhum an ba'd wanda aka san ruwayar da an samu ruwayar da tajin zuwa ga kai saboda haka ba in kidaiya dan gurin an samu matsala amma nan gurin ana ga ba nan gurin ba matsala amma ma'amar anil zuhuri ko sai ce wa zuhuri an sa'idin fa ajharu min an yuzkara shine mafi jahara abinda ake ambatawa wa ma ruwayatu sa'id an ali wa mawsulatu aidan amma ruwaya sa'id daga sayyidina ali ko ita ko mawsula ce har yau amma ajara ila zalika al-hafiz fi tahdid kamar da wato hafiz imam zahabi yake faɗa cikin tahdid bal zahaba ila annahu sami'a min umar bari wannan zaddaki al-hafiz yana magana cewa ma ai an ji hadisin daga sai da Umar ayyukan har yau to da hadisin ya ja eh sai dai a kasa za ku san yake cewa kullu sai ne fi ma da karahu fi Umar nazaru Imam al-Albani yace abin da suka ce har zuwa Umar yace akwai magana gaskiya la yatajibul majalul ana li bayani yace ba za ku samu damar babu fagen da za mu kwana bi ta bayani ko koma ruwa da gare din kana so ka ji ko zirzilatul hadisi sahiha ko da'ifa wa amma timahu min ali fa huwa sayyid yace amma maganar ya ji daga sayyidina ali yace ya inganta wa zalika anna wafat ali radiyallahu anhu kana sanata 40 hadin tarihi yace saboda sayyidina ali ya rasa shekara ta 40 wa kana li sayyid yawma idin min al-umri tamam yace sayyid bin musayyib a lokacin shekara ta 8 wai in za a yi ma nakadi a warware abu sai a biya ma dalili tamanin wa ishiruna ishirin da takwas kai sana ba aina yi kida yace na yi kida yi ina in ina yi yana dan shekara 28 za a ce an zama dan shekara 28 bai je ruwaya ba ba a ruwaya da gurin suga ana yi duwan ne kan da matsala sai ga am amru bil salama ai ruwaya da ya kawo ba da cewa annabi alaihi salatu wasalam wato ya ce kulbi yaminika ko kamillah wa kulbi yaminika ko kulbi ma yaminika ai ruwaya ya rayu ko ta sayyidina al-hasan ibn ali da ya kawo mata ta ba ma guda ɗaya ba ta mai ake kiransa yi wa annaba alaihi salatu wasalam salati a sallah ai akwai ta zarwaya ko ire-iren wannan da yawa za ka san da annaba alaihi salatu wasalam ya bar duniya shekarun alhazan nawa to shi ta ga a gurin malamin mutsalau ba na zo mutum ya kusa wannan gurin domin sai su jijjiga shi وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه الفضل أمرتنا ومرسل منه الصحابي أما جاء كتير أبي مالون الجيد ومرسل من فوق الصحابي زكت كو يوا سيدي رضي الله عنه الفضل سيدي أولا مرسل لك وترواية كمان حديثي مرسل cewa wanda suka wanke annabi alaihi salatu wasallam bayan da yana akwai fadl bin abbas yani ibn al-abbas wa usama bin zaid mun biya da ku a wannan min al-tari cewa wannan da zai wanda aka wanke annabi alaihi salatu wasallam fa lahu shahid min hadith ibn abbas akwai kila daga riwayat ibn abbas akhrajahu ahmad ahmad ya butar a hadisi mai lamba ta dubu uku da dari uku da hamsin da takwas bi sanadin da'ibin da sanadi wanda yake mai rauni to wannan ita ce gabar da zamu tsaya wani man tawalla ga tunahu ajrun azim bi shartain ismai kina ga saura mun biyar me ladan da wanda mata hakan kawai da masu wankan gawa wanda ladan za a bar to shine abin da zamu biya sati mai zuwa dan nan zamu gane cewa bai kamata mu kabarin abun bakin har a dauka cewa yau ga masu hakan makabarta kawai mutum ya ji ya ji zuwa ya ji sai dai wasu shi ba dai ba wanda yana da kyau koda da mafi din a rika zuwa ana tayawa a rika zuwa ana tayawa domin ka samu wannan ladan ka ci mai zuwa za mu ji wannan lada ake samu in kai wa mutum akan kabari ka je aka aka kabari da kai wannan lada mutum zai samu idan mutum ya je wanke mamaci wannan irin lada ake bai to shi ne gaban da za mu tsaya insha Allah ta'ala alaikum salam wa rahmatullah na'am da za a dawo da baya ka komo gaba ce da mu za mu wanke ma annaba da zafi mu ma zan ga wata wurin akwai wasu rantsun suka da zamu biya nan gaba kaji akwai masu wankan gawa in baka samu mutum mai amana ba wani ya zo ya wankan ka fahimta da kyau za ka yi ya zo ya rika bayanin cewa ai kaza ka fahimta da kyau kamar yanayin nan da muka faɗa cewa za ga wani ya yi wanke ji ba haya da fita ko ya yi gasa ka gane ka samu mai wani lokaci sai ka fara ya yi yaron nan ne tunda za mu wanke babansa ba kaza ce kaza ka bayyana su shi za kaga amma idan mutum kullum gidan kai suka wanke mai wanda ba ne mai ko yawa suka wanke wani nazu Allah wa ala eh yayi na a ji wannan kamar karamin yaro jariri ai wanke shi kawai za a babu wani problem na cewa wai tun da shi dama ai babu komai dan an wanke shi a shi ba shi da wannan karatin na manya wanda yake amma in ya fara girma to duk sai an bi wannan ka'idar ko da shekara da tara a sabon ban ko kuma boxer ƙwarai kuwa ƙwarai kun sila nan ba wani nan yayyafa musu ruwa yi wanda ya mutu a hatsari ko gobara na ka zuwa ga yanayin babu wanka kawai sai a yayyafa musu ruwa wannan tambayar ta ce mai kyau ƙwarai kuwa nan da ta Haka. dole sai ka gama sai filin zaka daugawa musamman da ya zo da gudan da eh mutuwa ne zan ba mu shawo kanta ba baya ba a wanka sai a wuce kanta haka da yin da ake samun sana kuma da ba shi sai ka ga da ba ba san matsayin shari'a ba a ai abin da jara'a in baka manta ba dan baya asiri obil bilada asali a ka'ida in ta jara kawai a gaggawa a gudun wannan turanci ne da wasu abubuwa da da inda musulunci ake sosai ta tafi da jara ba za a za a kallami gawa ne wani su a jirgin da abubuwa amma wannan wasu da ruwa su za a aka ji aka ajiye gawa saboda ba sai jilin zai ba a mulkin wato asibiti ko shakka babu ba haka aka ba amma da an ɗauko shi zuwa za a wani shi za ga wasu wanda da suke da hanya a yi za a iya suka mutu gawar sun je dil mutum yana da hanya sai a suke gawar da wuri shi za a yi mutum ya mutu a asibiti za ka ga ba za a yi masu wato kira daidai kai tsaye ba da yawa za ka ji an dawon lokaci wasu ya ƙara awa biyar ma ana tun ba gama wani ma zai kwana inda ya dare ne ko kuma da yamma ma in yamma zai kwana gaskiya ba daidai ba ne ana yi ne a lasa ruwan abin da yake daidai shine da zara an mutu asiri a wurin jinaza ku gaggauta bil janaza ki au bil jinaza saboda haka a gaggauta wanke ki a kai ki babban jirga wannan shine ne wallahi ba'ala na muharramin da ɗanta ko yana cikin yanta duk suna cikin tana da yaya in babu kanwata babata da ire-iren amma kanin kama ba zai shiga za ka wanke ba ta ba don ba mara ba ta wanke ka gani wallahi ba na wannan yake cewa wannan tambayar da yayi shin wajen wankan gawar shin al'aurar da wato wajen wanke al'aurar da hannu za a tsaya mun fada muka ce amma da da sun ba ko safar hannu hannu za a saka mu yana zuba ruwa ya wani yadda ake sarki noman na bawa ya kare ba sannan ya zo bayan gida ma haka za a yi shi ne ya yi amfanin masu ɗan jayayya to wannan shi ne Allah ya dace da mu muna roƙon ubangiji da sunan da an samu sik ɗan ɗari biyar da saba'in da biyar ke Allah ya saka da alheri abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ba kafin sarki ya ɗan uwa da suke ta jarabawa Allah ya ji koko da Allah ya Allah wa ɗaukacin sarki ya ke ya ba su maza waɗanda suka gaba kuma Allah wa ɗaukacin sarki ya ba su sakamako mai kyau muna rabuwa ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsohon da maɗaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ya biya musu bukatun waɗanda suke neman aure Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ya agaza musu muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin da madaukaka Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya taimake addinin musulunci da masu taimakonta Allahumma amin lafiya wa ƙarina wa aslih hajmatana wa la tuzilna wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqad واتبع ذاك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله تاتي من دعاء ما شيء لا مكم فيها